الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 28 ga watan zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1439 daidai da 11 ga watan august shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 28 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin al-istiqama wallafar shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiyyah al-harrani Allah ubangiji ya gafarta masa wannan littafi yana karantar da mu ne tafarki madaidaici wajen fassara ayoyin alqur'ani mai girma da bayani akan siffofin mai siffofin Allah subhanahu wataala da manhaji madaidaici a wajen addini da tazkiyan zuciya da sauran ayyuka ibn taymiyyah ya fara mana tattaunawa akan littafin ar-risalatul qushayriyya ta abul qasim al-qushayri a inda yake nakalto maganganu daga cikin wannan littafi yake kuma bin su ɗaya bayan ɗaya yana tattaunawa a kansu za mu tashi a inda yake cewa wa qala shaykhul islam shaykhul islam ya ce shaykhul islam anan shine abu isma'il al-ansari al-harawi rahmatullahi alayhi wannan magana tashi tana littafin saunul mantiq nashi din kenan daga ciki aka ɗauko ta yace wa akhbarani ahmadu bin hamza قال حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن السلمي يقول بلغني أن بعد أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله yace labari ya iske ni cewa wani daga cikin ɗaliban abu ali aljuzjani ya tambaye shi ya ce kaifa fariƙo ilallah Allah shiga fatta malam yaya ne hanyar zuwa ga Allah wace hanya za a bi a gai a kai ga Allah qala yace asahhu turuq wa a'maruha wa ab'aduha an shubahi ittiba'ul kitabi was sunna mafi ingancin hanyar da zaka bi dan samun shiga a wurin Allah dan samun yarda Allah dan samun kusanci a wajen Allah subhanahu wataala wa a'maruha kuma mafi kyan hanya wata ke lafiyayya babu kwazazzabo babu ramuka babu ‘yan fashi babu matsala a cikinta wa abba aduha an shubahi kuma hanya da tafi kowace nisa nesa da shubaha ittiba'ul kitabi was sunna shine bin alqur'ani da bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama qaulan a wajen magana wa fi'lan da wajen aiki wa aqdan da wajen aqidarka abin da ku kudirce wa niyyatan da kuma wajen manufarka ya zama a maganarka da aikinka da aqidarka da manufarka duka qur'ani cewa an yi muƙaranan a shirya da da'an manzan Allah al-muqarana bainal ihtida al-ihtida maqrunun bi ta'atihi wannan bangare ne na fadan Allah qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum sai Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagul mubin kace da su ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ati'u Allah ku yi wa Allah biyayya wa ati'ur rasula kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya fa in tawallaw idan kuka juya baya fa in tatawallaw ne asali an cira tawon din guda daya idan kuka juya baya kuka yi kunnan kashi fa inna ma alaihi ma hummila to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ke kan shi shine abinda Allah ya daura mishi na annabta da manzanci da isar da sako da bayani wa alaikum ma humbiltum kuma kuma abin da aka ɗora muku yana kanku na cewa ku gasgata ku yi biyayya ku yi ɗa'a kowa za a mushi sakamako ne gwargwadon abin da aka ɗora mushi sannan sai Allah yake cewa wa in tuti'uhu tahtadu amma dai ku sani idan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to za ku samu shiriya to kaga an gwama samun shiriya da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya zaka babu wata hanyar da zaka samu shiriya da shiga a wurin Allah sai ta karkashin biyayyar manzon Allah din nan sallallahu alaihi wasallama shine fasara da cewa qaulan wa fi'lan wa aqdan wa niyatan sai Allah ya karasa da cewa wa ma'alar rasuli illa al-balagul mubin ba abin da ke kan wannan manzan in ka dauka alif da lam anan litta'rif ne ko kuma ya zama alif da lam listigraqil jins wa ma'alar rasuli ba abin da ke kan wani manzo illa al-balagul mubin sai isarwa isarwa wanda take mabayyaniya Allah ka samu dace wannan aya ce a cikin suratul nur aya ta 54 fasalahu sai ya tambaye shi ɗaliban sai ya sake tambayan malamin yace kaifa tariqu ittiba'is sunna to yaya ne hanyar sunna din ka ce bin sunna shine hanyar zuwa gurin Allah to menene bin sunna qala sai Abu Ali al-Juzjani yace bi mujanabatil bid'ah ana bin sunna ne ta janye jikinka daga bid'a gujewa bid'a wattiba'i majtama alaihi sadarul awwal da kuma bin abin da mutanen zamanin farko suka haɗu a kan shi min ulama'il islami wa ahlihi daga cikin malaman musulunci da mazowa ilimi a musulunci ko mazowa addinin musulunci ka gujewa bid'a sannan ka rayu akan tafarkin malaman farko tafarkin magabata wanda suka rayu a kirjin musulunci zamanin shi kanshi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama zamanin halifofinsa zamanin tabi'ai zamanin atba'u tabi'ina har zuwa dai iya inda annabi ya musu shaida alkhairi khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum har zuwa iya waɗannan to ka tafi akan tafarkin su ka tafi akan irin addinin da suka haɗu akai ka guje wa bid'a wannan shine bin sunna wattaba'udi an majalisil kalami wa ahli sannan ka yi nesa daga duk wata makaranta ko wani majalisi inda ake karantar da ilmul kalam wa ahli ka yi nesa da duk inda 'yan ilmul kalami suke wa luzumi tariqati liqtida wal ittiba kuma ka nace wajen bin hanyar alittiba'u aliktida'u kwaikwayo kwaikwayo da magabata din walittiba da bin salansu yace bidhalika umiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi qaulihi ta'ala kaga wannan abu wannan abin da aka lissafa maka gujewa bid'a bin tafarkin malaman farko nisa daga ilmul kalam lazimtar tafarkin kwaikwayo da bibiya to wannan gabar ta ƙarshe lazimtar tafarkin tafarkin kwaikwayon magabata da bibiyan tafarkinsu ya ce hatta shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda aka mashi umarni kenan da Allah ya ce thumma auhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifan wama kana minal mushriki Allah ya ce sa'annan kuma a cikin suratul nahl sa'annan kuma sai muka yi maka wahayi an ittabi millata ibrahima hanifan bayan da Allah ya faɗa annabawa da sauransu su annabuwa da dawa ne ula'ikan ladina hada Allah fa yuhdahu muqtari kaza kaza kaza sai kuma Allah ya ce thumma auhayna ilayka kai kuma sai muka yi maka wahayi cewa kai ka bi addinin Annabi Ibrahim kaga ittiba ka bi addinin Annabi Ibrahim ba naka zaka yi daban ba saboda Annabi Ibrahim addinin su kamar da aka ambata nan addini ne hanifan miƙaƙƙe ana cewa addinin annabi ibrahim hanif saboda miƙaƙƙen addini ne wajen faɗa da maguzanci faɗa da gumaka bauta allah shi kaɗai babu shirka to duk wanda suka biyo bayan shi sai allah ya musu umarni da su bi wannan addinin wasu kuma suka ce a abinda ake nufi da hanifan shine aikin hajji kamar da aka samu wasu daga cikin tabi'ai suka fassara irin su Hassan al-Basri da Atiya da Mujahid da makamantansu kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa cewa abinda ake nufi da al-Hanafiya shine lazimtar bibiyan aikin hajji da sauran ayyukan addini irin na annabi Ibrahim ba tare da maguzanci ba da haka duk mai bin addinin annabi Ibrahim yana bin tafarki ne wanda yake mai kake shi yake nufi da alhanif almustaqim tsayayyen addini aka ce mushi yabu wannan addinin wasu kuma suka fassara cewa alhanif shine addinin annabi Ibrahim ta fuskar yin kaciya da fuskar ainihin wato a asalin bautar Allah wadda ba a cakudawa da komai samfarirarta fil jumla idan aka haɗa wannan fasarorin dukan sai a ce dukan su daidai ne a a bin millatu Ibrahim na nufin bin shi gaba daya a wajen tauhidi a wajen tsarin addininsa a wajen shari'arsa da sauransu don haka Allah da kanshi ba da labarin cewa shari'ar iri ɗaya ce shari'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahima kaga har zuwa ƙarshe wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi Allah yace mun sa ka akan tafarki na addini irin wanda muka baiwa annabi nuhu da shi annabi ibrahim da musa da isa an aqimud dina cewa ku miƙar da addini wala ta tafarraku fi kar ku rarraba a cikin addini to haka addina na Ibrahim shine almustaqim wanda babu shirka a cikin sa da haka zaka ga Allah yana yawan ambatan addinin nan na Nabi Ibrahim da wannan taken millata Ibrahim hanifan kaman fadin Allah wa qalu kunu hudan aw nasara ta qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal mushrikin suka ce da mutane in ji Yahudu ku zama Yahudawa ko Kirista za ku shirya Allah ya ce a'a sai dai ku shiga addini Annabi Ibrahima wanda yake miƙaƙƙen addini ne babu shirka a cikin sa haka Allah ya sake cewa qul sadaqallah fattabi'u millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin da kuma wa man ahsanu dinan mimman a wa man ahsanu dinan wa man ahsanu ممن أسلم وجهه لله وهو مسلم آه واتبع ملة إبراهيم حنيفا آه واتخذ الله إبراهيم خليلا يو اتشي والله شوى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن قد سيتشي واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا كان ما أميمتا بطوء كان واتو بيبيا لنا da bin salan annabi Ibrahima Allah kuma ya yabo yake cewa babu wanda addinin shi kai nagarta kamar addinin wanda ya mika wuya ga Allah subhanahu wataala kuma yana mai kyautatawa a cikin ayyukansa da aqidarsa ya bi addinin annabi Ibrahima miƙaƙƙen addinin nan annabi Ibrahima Allah ya rike shi a matsayin babban masoyi haka kuma Allah yake cewa qul innani hadani rabbi إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كتير سني الله أبنجي يا شرطدني addini na lafiyayye mai kake wanda babu shirka a cikinsa wannan addini wanda yake tsayayye na annabi ibrahima wa ma kana minal mushrikina ashahid shine koyaushe Allah yana ma annabi ibrahima take da cewa ba mushriki bane saboda waɗannan kafirai yahudu da nasara suna mushi sharri akan cewa yana bin addinin maguzanci ne na iyayensu da kakanninsu ta'alallahu amma ya kuluna uluwan kabira almuhim Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan aya ta cikin sautin nahali aya ta 123 yana bayyana cewa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah ya mishi umarni ne da ya bi addinin annabi Ibrahim don ya zama shi kanshi manzo Allah da yake mishi wahayi wanda shine cikamakin annabawa shine jagoran su gaba daya an mashi umarni da yabi wani annabi to ina kuma ga wani zai ce zai zai yana so ya samu shiga a wurin Allah amma kuma shi ba zai biyayya ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama a'a zai zai ce ne wai shi tsakanin shi da Allah babu shamaki yana bin abinda yake so ne ko yana bin abinda zuciyar shi ta raya mishi ko abinda aka mishi mukashafa ta ƙarya da yake riyawa kaga babu da za ya kai ga samun yarda Allah والله أعلم قال شيخ الإسلام هر إلى يو أبو إسماعيل الأنصاري يتي أخبرني طب بن أحمد قال حدثنا محمد بن الحسين وهو أبو عبد الرحمن سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاغان الرازي سمعت أبا جعفر الفرغاني سمعت الجليد بن محمد يقول wannan kuma da isnadi tiriyan tiriyan har zuwa kan aljunaid bin muhammad rahmatullahi alaihi junaidu aka ce ya ce aqallu ma fil kalami mafi karancin abin da ke cikin ilmul kalam suqutu haibatir rabb shine zubar da girman Allah zubar da kwarjinin Allah a wayi gari mutane ba sa ganin girman Allah da kwarjininsa suna iya faɗan muguwar magana akan Allah suna iya challenging sarauta Allah da iliminsa da ɗaukakarsa da siffofinsa suna iya fito na fito da abin da Allah ya faɗa su ce ba haka suka so a faɗa ba mun ji irin waɗannan da dama a baya mun karanta wasu anan wasu mun yi ishara zuwa ga abin nan ɗinsu wurarensu da sauransu ka ji mutum yana da gaunin hali yana da tsaurin ido da jur'a akan faɗin magana ta raini akan Allah subhanahu wataala magana da bai kamata ma ka faɗe ta akan mutum dan uwanka wanda ya girme ka ko yake gaba da kai ko malaminka ko mahaifinka ko sirikinka ba ko ma kawai wanda yake mutum ne mai mutunci amma sai a faɗe ta game da Allah sai a ce me yasa Allah zai yi kaza yaya Allah zai ce yayi magana da Annabi Musa mun karanta a baya wani takazari da yake cewa da ya samu hali da ya goge wata aya a cikin Alkur'ani mun karanta wanda yake cewa ya Allah zai dinga irin wannan maganganun sai an dauko kisa ba kai karshe ba sai ya bata anan kaga duk wannan raina Allah ne shine ma'anan suqutu haibatir rabbi min alqalb duk wanda ya biya ma ilmul kalam falsafa din nan sai ta zabge mishi girman da yake gani na Allah a cikin zuciyarsa sai ya gwaye gari baya ganin girman Allah wal qalbu idha ariya min al haiba min Allah ariya min al iman zuciya kuwa idan ta wofanta ta zama ta tsiraitu daga girmama Allah da kwarjinin Allah to ta tsiraitu ne daga imani al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi wani sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah ɗayan mu yakan yi tunanin wata muguwar magana wanda inda zai faɗe ta da ya san ya yarda ne manzo Allah ya ce mashi ce wannan shine imani in ka tuna wata, wata magana mara kyau game da kaddara game da zatin Allah game da sarauta Allah iliminsa alqur'ani manzanci lahira sai ka ji ba za ka iya faɗanta ba sai dai ka yi a uzu billahi mina shaitan rajim to wannan alama kana da imani kenan kamar yadda misali alama kana girmama babanka ko maka ko surikinka shine ko yayanka dole wata rana zai maka abin da ba haka so ba ba haka bane ko malaminka zai abin da kai a ganinka ba haka bane amma girmamawa ta hukunta ba za ka mai mishi da irin wannan ba wannan a mataki ma na dan adam kenan ba kuda yayi abin da kai ne ka fi shi gaskiya shine bai da gaskiya mahaifinka ya maka wani abin da a ɗabi'a ko addini ma zalunci ne amma in dai kai dan kwarai ne dan kirki ne ba dan ta gaban hadari bane ba za ka ce to tunda ya maka sai ka mai ba ba za ka ce to bari ka je ka ɗauko mai yan sanda a ci mai mutunci ko bari ka gaggame maganganun da za ka gaya wani bare sai dai in kai dan ta gaban hadari ne ko wannan tsakaninka ma da mutane yan uwanka kenan saboda al'ada da addini da mutunci su hukunta dole ka girmama su to ina kuma ga Allah mahaliccinka shi sa Allah yake cewa wa yujadilu alladhina kafaru bil batil li yudhidu bihi al haqq wa takhadhu ayati wa ma unziru huzwa shine shine abin nan din su usul din aikin mutane masu aiki da ilmul kalam da yan falsafa suna daukan ƙarya su yi musun gaskiya da ita sai Allah yake cewa wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa ayoyin Allah abubuwan da suke tabbatar da cewa akwai Allah abubuwan da suke tabbatar da cewa akwai wahadaniya Allah da kuma abin da aka gaya musu na wa'azi ayoyi da ake karantawa da sun dauke su abin wulakantawa sun dauke su abin isgili suna tozarta abubuwan bayan kuma suna mujadala mujadala ma Allah ya ce li yudhidu suna son wai su kwankwatsa gaskiya su lalata ta su yi diluting dinta su narka ta a cikin ƙarya abinda duk wani bata ce yake kenan wattakhadhu ayati wa ma unziru huzwa su rike ayoyina da abinda aka musu wa'azi da shi su rike shi a matsayin mene a matsayin huzuwan abin wulakantawa abincin mutunci ba san daraja Allah ba ba san daraja a ce Allah ya ce kaza sakura yadda yake ba sai sun tsoma bakin su mai wari na jahilci da rashin arziki su ce ba haka ya kamata a faɗa ba su suna da fasara in Allah ya ce yana sama su ce a su ba sai dai yana sama ba saboda lafazin da aka amfani da shi yana nuna kaza saboda an ce Allah yana sama to yanzu nan kasa ba kaga shine wa yujadil ladina kafaru bil batili li yudhibu bihi al haqq to jayayya ta kai ma dan adam jayayya har sai da Allah ya mishi take ya ce wa kanal insanu aksara shay'in jadala dan adam ya fi kowa iya musu al-imam muslim ya fitar da hadisi da shi da al-imam ahmad haka ma abu dawuda ma ya fitar da shi cewa ranar alkiyama ma dan adam sai yayi wannan musu manzo Allah ya bada labari ya ce ranar alkiyama za a zo da mutane idan aka zo da wani aka zo da shi gaban Allah aka ce ka tabbatar ni na halitta ka yace kwarai ko ya Allah to me yasa baka yi bauta ba ya kasa ba da amsa sai Allah ya ce to je kana manta da kai al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha idan aka zo da wani munafiki haka haka yazo a cikin hadisin aka zo da munafiki aka ce me yasa kai kaza sai ce ni ban yi ba ce ga shaida a rubuce a cikin littafin ka ce waye ya rubuta ce mala'iku da suke fada kai cewa ni ƙarya suke mu a gaban Allah fa Allah ya ce to ga lauhil mahfuz idan ka ce nasu record din roster din ta yi ƙarya to gashi alahul mahfuz yace a ni gaskiya ban yadda bai Allah Allah yace to ni da kaina na shaida kai yace a to Allah kai kuma kai sun kana alƙalanci ga zaka shaida yana cikin sahih muslim wannan jama'a karke sai Allah yace mishi to ka faɗa wa kake so ya maka shaida sai ce ni ina son shaida ne daga kan kaina shine ma'anan al-yawma naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'malun sai Allah ya ce to a sa bakinsa a ɓame bakinsa hannunsa da farjinsa da ƙafarsa da sauran gaɓoɓin da ya ɓarna da su su yi magana shine ma'anan al-yawma naktumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum da kuma sai kuma su ce wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina bayan gaɓoɓin jald anan yana nufin al'aura bayan gobin sun shaida kuma sai su fara kuma zagin gabobin lima shahidtum alaina me yasa ba ku bada shaida akan mu qalu an taqana Allahu alladhi an taqa kull shay wa huwa khalaqakum awwala maratin wa ilayhi turja'un shine Allah yake cewa kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba to wannan iyakar musu kenan fa har a lahira ko a nan duniya ne a ce ga alkali ga lauyoyi ga mafuti ga 'yan kallo a ce kuma ga hujja an tsaye da ita duk da haka mutum ya ce ƙarya ne bai yadda ba dole a kalle shi a matsayin wani mai mugun taurin kai ko balantana a lahira ga ga wuta ga aljanna ga mala'iku ga aljanu ga Allah da kanshi yana hisabi da kanshi amma dan adam zai tada musu to da haka karkai mamaki da kaga dan adam yana musu akan gaskiya wannan wata dabi'a ce da Allah ya halicce shi akai shi sa Allah yake cewa kanal insanu akthara shay'in jadala duk gaskiyar da aka bayyana ba za ta kara musu komai ba illa bata shi sa Allah a farkon bakara yake cewa a a menene ko da an musu wa'azi ba za su ji ba ko me aya sawan alaihim andartahum allam tandurhum la yu'minu daidai wa daida Allah ya riga ya yanke hukunci a kansu cewa ko ka musu wa'azi ko ba ka musu ba za su yi imani idan da imani wato shaidawa na sa mutum ya imani ya kamata a ce mutane irin su Abu Jahal irin su Abu Lahabi waɗanda a jahiliya fa ba wai jahilai bane jahilai wawaye a manyan mutane ne dattawan gari masu fasaha da hikima masu iya warware duk wata matsala a cikin al'umma amma suka yi kunnen kashi suka ƙi fahimtar karatun nan su utba abin nan da su walidu dan walidu dan utba ko da makamantansu waɗannan ginshikan kafiran nan me yana su su imani tsaba ragen musu da jahilci ne Allah ya tsare mu a takaice idan zuciya ta tsiraitu daga barin girmama Allah to ta tsare ta daga imani da haka kai kokari ya kai dan uwa ka sanya wa zuciyarka wato ganin kwarjinin Allah da ganin daraja Allah kar ka faɗin magana akan Allah wacce ba daidai ba wacce Allah bai faɗa ba wala taqulu Allahi ma la ta'lamu wacce baka sani ba wacce ba haka take a cikin mizanin shari'a ba sawa'un da sunan ta'awili ne kamar yadda su asha'ira suke yi ta'awilin sifat ko ta'atili kamar yadda mu'tazila suke ko ko da sunan raha da sakin baki da wannan kuma yana fadowa cikin mutanen da suke cikin da'irar musulunci kalli kissa waɗancan munafikai da Allah ya bada labari ul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shi sa Allah yake cewa zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim sun taɓa yin imani munafikai da suke garin Madina ba wai ranar farko ba su da imani ba a Qur'ani ya ambaci sun yi imani sun makafau sannan suka fice daga imanin fatubi ala qulubihim sai Allah ya bane zakatunsu to daga cikin abin da suke yi shine akwai sakin baki sahabi wancan matashin sahabi da jinsu suna wannan zolayan suna cewa waɗannan sahabbai masu shegen cin tsiya idan an zauna a teburin cin abinci amma ragage a gun jihadi za mu ga yadda za su yi abinda fa suke fara kenan shine ya ruga da gudu ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya je fada manzo Allah suka zo suka ce ƙarya ike munafiki ne to kuma yaro ne karami shekarar sa 21 a lokacin su kuma manyan dattawa ne sai manzo Allah ya karbi shaidar su ya kira karbata shi shine ya je ta kuka ya ta kuka yace in Allah da shi ko ba zai ƙara kai labari ba da Allah ya tashi gaskata shi sai Allah ya sukar da bayani akan ga abin da suke fara sai suka dawo kuma suna bada uzuri cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab kawai muna kutse ne muna zakewa ne da wasa shine irin abin da muke da yanzu zakewa a cikin wasa har mutum zai faɗi kalmar da za ta iya fitar da shi daga musulunci Allah bai ba su uzuri bai ce ayoyin Allah kuke ma zakewa da wasa la ta'taziru kar ku kawo wani hanzari kar kafartum ba da imaninku ku riga kun kafarta bayan imaninku so sawa'un ta wancan fuskar ne ta ta'awili ko ta'atili ko kuma irin wannan zakewa da sakin baki akan nassoshin shari'a to duka hanya ce ta ta tabewa hanya ce ta kai mutum zuwa ga tawaya da da, da ainihin yiwa kanshi tasgaro da haka ya kamata mu kiyaye bakunan mu daga sakin baki akan abin da shafi al'amarin Allah ka tsaya inda magabata suka tsaya ka faɗa abin da Allah ya faɗa ka faɗa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata cewa ya faɗa ka tsaya anan kar kai wata fassara kar kai saki magana kuma kar ka bari ka ji kaikayin kaza kai ba haka ka so ya kasance ba amma akwai abin da mutane sun yarda da shi amma a zukatansu suna ganin da ma dai ba haka bane da dai ma ba a ce haka ba amma ba za su iya fito na fito da shi ba to sai ka zama ka sallama wa zuciyarka ta zama ta saki komai tana jin haka ya kamata ya kasance tunda haka Allah yake son shi ya kasance kamar yadda sahabbai din su a karan farko da na bayan su haka suka sallama kansu ga duk abin da aka ce ko da ya saba wa tunanin su ko ya saba wa al'adar su ko ya saba abin da suka taso a kai to idan Allah ya ce haka yake so sai su haƙura su ce haka din ne kuma su yi da gaske ba su yi akan ala kurhin ba ji baka ga yadda dukiya take da daraja a gun mai ita duk wanda yake da dukiya ko yake da arziki ko dan kasuwa ko manomi ko wani wanda ya tara dukiya zaka ga yafi mara ita santa wanda tace dabi'a da Allah ya halicci mutane duk mai dukiya yana son dukiyarsa to amma jibo irin abin da ansar suka yi ma muhajirun da aka hada su ukhuwa dukiya ta zama ba komai ba idan su ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Allah ya musu wannan taken dukiya a gunsu ba komai bace jibiyar da mutane suke son matansu da suke katange su suka zama za su iya sakin waɗannan mata don wasu saura a yayin da muku yanzu ya ga mutum ya saki mace amma bai so wani aure ta har yanzu yana kishin ta za a yi duk bala'in duniya nan da shi akan kata samu miji duk inda ya ji za ta yi aure sai ya ji ya ɓata ta wani ma har asiri kuma wai shi mai wai santa yake da gaske ne kuma yana son ta din amma ya zaki ko dan me yasa ya sake ta in yana son ta ana yin haka ai a cikin al'adun mu ko mutun ya saki mace kuma ya dinga bibiyan ta baya so ya ji wannan son ta kuma saboda mugunta to amma su sai su saki matan su waɗanda suke so dan dan uwan su muhajiri ya aura su ba shi rabin gona su ba shi rabin rumfar kasuwa su ba shi rabin dukiya kuma duk suna yi kawai ba sa jin cewa babu wanda ya taɓa dawowa daga baya ya ce bari ya ma wani muhajiri guri cewa mu muka sa kuka zama mutane a garin nan ba wanda ya taɓa musu wannan gurin saboda mene saboda zuciya ta riga ta yi da cewa tunda haka Allah yake so a yi go to sun yi to haka ake so mutum ya zama ya sallama kanshi ga Allah ya sallama ragamar tafiyar da rayuwar shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzo Allah ya faɗa kawai ka yadda to ku lura da kyau ku ga duk wata kungiya ta yan bid'a sun ware wasu nau'in hadisai waɗanda suke da suke da jayya da manzo Allah da su waɗannan mu dai gaskiya ba za mu ba sawun yan bid'an nan a cikin aqida ne ko a cikin tafarkin fiqh ne mu'tazila suna da hadisan da suke kyama jabariya suna da hadisan da ba sa aiki da su suna jin haushinsu a sha'ira haka haka kullabiya haka khawarija haka kowa kai haka hatta malikiya kowane mazhabi in dai kace zaka kale akan wani mazhabi ka saki asalin to sai ka waye gari kana kin wasu hadisai sai akwai hadisan da aka zo kan zaka ce eh to wannan mu malaman ba sa aiki da su mu wannan gaskiya saboda Allah akwai fasar da malaman mu suka musu waɗannan akwai tawili wannan ba a aiki da shi wannan mansuhi ne wannan ma fa wanda ya magana mai sauki kenan wanda zai ce malaman su ne suka ce a akwai wanda kuma zai dauko maganganu masu kaushi ya yaba akan hadisan akwai wanda zai nuna cewa ai hadisan ma na bola ne wani kuma ya ce ai hadisan ma na ƙarya ne ko a cikin ina suke kuwa dan dai kawai ya kare ra'ayin kansa to duk wannan tafarki ne na bata jama'a tafarkin daidai shine ka karba duka udkhulu fi silmi kafa duka manzo Allah ne fada to duka an yadda duka za a aiki da su duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka yake so a yi to haka za a yi wannan shine wa in tuti'uhu tahtadu malam yace قال أبو القاسم ونحن نذكر في هذا الفصل جملا من متفرقات كلامهم bayan da ya gama waccan muqaddima yace Abul Qasim al-Qushairi ya ambata a cikin al-Qushairiya yace wa nahnu musu malan Abul Qasim nadhkuru fi hadha al-fasl zama ambata a wannan gaba jumalan wasu jumloli min mutafarriqati kalamihim na zantuntuka mabambanta na su sufaye din fi ma yata'allaqu bi masailil usuli na abin da ke da alaka da aqida thumma nuharriru sannan mu tsaya mu tantance bayani ala tartibi a jajjere dalla dalla ba'da bayan mun kawo zantuka zamu tantance bayani akan su ma yashtamilu ala ma yuhtaju ilayhi zamu tantance abin da ke dauke da abin da ake bukata zuwa gare shi fil itiqad a wurin aqida ala wajhil ijaz a takeice ma'ana bayan ya kawo maganganun malaman su zai kuma zo ya faɗi aqidar su a takeice sami'tu أبا الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت عبد الله بن موسى السلامي يقول سمعت الشبلي يقول يتي ناجى الشبلي يناتشوا جل الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف Allah Ubangiji guda ɗaya ya ɗaukaka al-ma'aruf wanda yake sananne qabla al-hududi wa qabla al-huruf tun kafin a yi iyakoki tun kuma kafin a yi zance huruf shine magana din kaji sun ce huruf suna nufin kafin magana qala wa hadha sarihun min ash-shibli radiyallahu anhu abul qasim yace kaga wannan zance daga ash-shibli zance ne da ya fito karare ya nuna annal qadima la hadda li zati cewa Allah subhanahu wataala shi suke nufi da al-qadim la hadda li zati babu iyaka ga zatinsa wala hurufa li kalamihi kuma babu harrafa ga zancensa kaji wannan irin magana ce ta su malamai yan dariƙa din wannan daga Abu Abdurrahman Sulami qultu sai ibn Taymiya yace hadhal kalamu fihi fihi istidrakun min wujuhi wannan zance akwai cin gyara akan shi ta fuskoki da dama ahaduha fuska ta farko annal ladhi qala innahu ta'ala ma'rufun qabla al-hududi wa qabla al-hurufi wanda ya ce Allah subhanahu wata'ala sananne ne an san shi kafin a yi iyakoki kafin kuma a samu harufa lam yurid annal khalqa arafuhu qabla zalika baya nufin cewa su halittu sun san Allah tun kafin Allah ya yi su su halittu sun san Allah tun kafin su iya magana su fahimci Allah sun san Allah tun kafin Allah ya magana da su masu faɗa wannan magana ba abin da suke nufi ba kenan fa innahu qabla al-khalqi lam yakun khalqun domin kafin halittar babu wata halitta lam yakun khalqun ya'rifunahu babu wata halittar ta san Allah kafin Allah ya halicci halitta wa inna ma arada annahu urifa annahu kana qabla al-hududi wa qabla al-hurufi abinda mai wannan magana yake nufi shine Allah wanzajje ne tun kafin ayi iyakoki ma'ana kafin ayi sama da ƙasa da gabas da yamma da kudu da arewa sune al-hudud kafin kuma ai al-huruf kafin magana Allah yana nan saman mene fa zarfu wa huwa qabla wannan zarfu zaman na qabla al-huruf wa qabla al-hududi muta'alliqun bid-damir fi ma'ruf yana rataye ne da damir din da ke cikin ma'rufun huwa la bi nafsi al-ma'rifa ba wai yana ta'allake ne da ita ma'arifan da sanin ba yana ta'allake da wanda aka sani Allahumma illa an yurida annahu ya'rifu nafsahu ko kuma a ce yana nufin Allah ya san kansa qabla al-hududi wa qabla al-hurufi fa yakunu huwa al-arifu wa huwa al-ma'ruf a wannan lokacin sai zama Allah shine masanin kuma shine abin da aka sani wa hadha ma'anan sahihun wannan ma'ana ce ingantacciya cewa Allah ya san kanshi tun kafin ya halittu ya hatamiluhu al-kalamu wannan magana tana iya daukan wannan fassara wal maqsudu annahu kana qabla zalika abin nufi shine Allah ya kasance tun kafin yin sama da ƙasa kafin yin gabas da yamma da kudu arewa Allah ya kasance kafin yayi kun fayakun Allah yana nan wa ma'lumun anna lamat ta'anna lam lit-ta'rif fa idza kana qabla al-hududi wa qabla al-hurufi fa inna ma arada al-hududa al-ma'rufata lana wal huruf al ma'rufata lana da yace qabla al hudud wa qabla al huruf alif da lam na jikin al hudud da alif da lam na jikin al huruf yace duka alif da lam ne na ma'arifa na mai da suna ya zama sananne bayan da yana na kira to kenan hakan yana nufin qabla al hudud al ma'rufa lana kafin iyakokin da muka sani gabas da yamma kudu da arewa sama da ƙasa aljihatu sit wa qabla al-huruf al-ma'rufati lana kafin harfan da muka sani wanda muke magana da su wa hiya ma kana huwa qablaha sune abinda yake nufi Allah ya kasance tun kafin su su wanzu wa tilka malil makhluqi min al-hududi wal huruf wadancan su kuma sune abinda suke na halittu wanda suke fararru ne kamar halittun wala raiba anna Allah kana qabla qabla hududil makhluqat babu kokonto akan cewa lalle Allah ya kasance wanzaje tun kafin iyakokin halittu wa qabla aswatil ibadi kafin sautin da bayi ke magana su yi su magana da shi ya faru wa midadihim da kuma tawadar rubutun maganar bayi duk kafin nan Allah yana nan fa amma an yakuna hadha yaqtadi anna Allah lam yatakallam amma ka ce wannan maganar ana so a yi amfani da ita a ce kenan Allah baya magana bi harfin magana da take faruwa da harafi aw laysa lahu haqiqa fi zati ko a ce Allah ba shi da haƙiƙanin abin da za a kira da suna magana ga zatin Allah ya tamayyazu biha amma khaluqati a ce zatin Allah ya rabu da ya bambanta da halittunsa amfani da wannan magana a ce Allah baya magana ko kuma a ce Allah ba zati ne wanda yake mai zaman kanshi da ya wannanci halittu ba falaisa hadal kalamu sarihan fi to wannan zancen baya nuni zuwa ga haka abin da yake cewa shine alif da lam a jikin hudud da huruf na nuni zuwa ga ma'arifa ma'arifa kuma tana nuni zuwa ga abin da aka sani to abin da aka sani kenan abin da bayi suka sani na haddi da abin da suka sani na harafi wannan magana tana iya daukan wannan fassara ne idan muka dauka cewa Allah subhanahu wataala yana nan tun kafin a yi gabas da yamma da kudu da arewa da sama da ƙasa kuma tun kafin bayi su iya magana sawa'un magana ta baki ce wadda ita ce asali ko ko ta rubutu ce wacce ke wakiltar wannan asalin amma cewa baya amfani da wannan maganar ta zama ma'anarta shine Allah baya magana ma'anarta shine Allah da halittu ɗaya ne ittihadiyya yace to wannan zancen bai daukan wannan fassaran qarara illau arada zalika domin inda a ce mai magana yana nufin wannan ne shi a shibli laqala da sai ya ce almunazzahu anil hududi wal hurufi wanda ya tsarkaka daga barin haddoji da harufa walam ya kul da ba sai ya ce qabla al-hudud wal hurufi ba da bai ce kafin ba da sai ya ce wanda ya tsiraituwa ma'ana ko da suke nan baya tare da su fa inma fa inna ma kana ar-rabb qablahu fa huwa sifatul makhluq domin duk abin da Allah ya kasance kafin abin to siffan halitta ne wa amma ma yunazzahu ar-rabb anhu fahuwa mumtani'un laysa huwa sifatun lahu amma abinda kuwa ake tsarkake Allah daga barin shi shine abinda yake ba zai yi ba ga haƙƙin Allah to ba sifa Allah bane duk wata na ƙasar da za a ce bata halasta ga Allah ba ana nufin abu ne wanda ba zai yi ba amma waɗancan sifofin halittu ne akwai su samammu amma ba siffa Allah bane wala huwa aidan bi ainihi sifatu lil makhluq amma wanda aka ce ba zai yi ga Allah din ba to ba kuma shine siffa halitta ba domin na halitta din akwai shi wa in kana makhluqu qar yusafu bi nadhiri ko da ana iya siffanta watan abin halitta da wani abu mai irin wannan sunan ko kamar nan misali mantuwa ga haƙƙin Allah bata halarta ba Allah baya mantuwa ma kana rabbuka nasiya to wannan nisyanun da aka kore siffanta Allah da ita ba irin na bayi bane duk da na bayi yana da suna irin shi kamar yadda abin da aka tabbatar da Allah na siffar hannu da ilimi ba irin na bayi bane amma na bayi yana da suna irin shi da aka da sifat ijabiya da sifat salbiya na Allah subhanahu wataala duka bayi ba su da irinsu ina fata mun gane wannan ko da suke da masu suna irin nasu to kaji fuska ta farko cewa maganan sai an tantance ma tukuna mai fasarata wannan shine istidraki na farko alwajhu thani fuska ta biyu ta mai da zance ga wannan magana annal kalamal mujmala min kalamihin yuhmalu ala ma yunasibu sa'ira kalamihin zancen da sufaye suke wanda ya game da dunkulalliyar ma'ana wanda aka kasa gane kansa kamar irin wannan to bisa ka'ida za a ɗauki fassarar shi ne a bisa sauran zancensu wanda aka fahimta akwai zancensu da muke fahimta eh to suka yi wani zance wanda ban fahimta ba sai mu ɗauko wanda muka fahimta sai mu fassara da shi wanda ita ce ka'ida duk mutumin da ka saba jin maganarsa to maganganun shi za su wanda suke da ma'ana a fili za su iya fassara maka wadda ba ta da ma'ana a fili wadda ya a dunkule ina fata mun fahimci wannan alal misali shine jama'a yanzu a nan makarantar misali akwai malamai akwai ɗalibai akwai ma'aikata akwai masu ziyara da kowa to kowa idan ya zo yana magana da kai kai a matsayinka na ɗaya daga cikin mutane da suke aiki a nan kamar malami ko security ko waye kowane da gwargwadon irin aikin da yake da haka kake fahimtar maganarsa idan idan yayi referring to wani abu da zaka gane maganar shi da abin da yake faɗa baya misali in yace idan idan wani yace ba ni mukullina ba ni mukullina mukulin da ke ajiye na shi a wurin kasan wanne ne da abin da ya gabata cewa mukullin mota ne ya ajiye a wurinka ko na mashin ko na akwatin shi ko na keke ko kaga ba sai ya ce maka ba ni mukullin mota ta ba cewa dai ba ni mukulli zaka amfani da ma'alumarka ta baya ka san ga irin mukullin da yake tambaya a bisa al'ada shine irin wanda yake ajiyewa bai yiwa mutum ya ce ba ni mukulli sai ka ce wani mukulli bayan kuma ka san irin mukullin da ya aji sai ce baka san mukullin da na ajiye ba idan aka zo misali aka ce yara ba su samu abinci ba a nan makaranta misali nake faɗa yanzu yara ba su samu abinci ba su za a fara tunani yan bodin domin su ne yara da aka san al'ada ana ba su abinci a nan ko da ko su yara da suka zo sallah da wanda suka zo suka rako iyayensu da wanda suka zo waɗannan ba su cikin lissafin waɗanda ake nufi da yara ko mun gane to kaga zance mujmali ana amfani da wani mufassiri ne a fassala shi haka yake a usul fiqi in ka kanta qur'ani haka qur'ani yake da wannan dabi'ar da komai so haka kuma zancen kowace ƙungiya idan suka yi shi to ana fassara shi da zancensu wanda yake mufassal sai a ɗauki wannan mujmalin sai a hamlul mujmal alal mufassal to shine anan yake cewa ɗan ɗariƙa su ma haka za a musu wannan ka'ida ba za a ware su zancen da suka yi dunkulalle to sai a nemo irin shi mufassal sai a fassara wannan dunkulallen da su ba fassara ce za a musu ta san zuciya ba dan suna yawan wannan idayin su a su ana musu fassarar da ba haka suke nufi ba to tun farko su faɗa abin da suke nufi mana me yasa suka dunkule idan ba munafurci ba su faɗa abin da suke nufi mana ƙarara sai su faɗa abin da idan an fassara suka ji cewa an gano ka tobarsu sai su ce ba haka suke nufi ba haka idan wani daga cikin wawayensu ya zo ya faɗi wata muguwar magana sai su ce su ba haka suke su wannan ba magana su bace amma kuma ba za su bari a hukunta shi ba ba za su ce sun kore shi daga ɗariƙarsu ba za su ci gaba da iwa'insa suna makallan shi a matsayin wali abin da ba sa so shine wannan ka tobarar da in ya je ya sha wiwin shi ko ya je ya sha sholushin shi zai zo ya faɗi ta Allah ya tsare mu malam yace wa kalamu wa haula'i aktharu ma yubtaluna bil ittihadiyati wal hululiyya yace kuma irin masu wannan zancen dunkulalle wanda ba a gane shi sune mafi mafi girman abin da aka jarabci yan komai Allah yan hakika sune al-ittihadiyya masu cewa Allah da halittu sun haɗe wuri guda daya hululiya masu cewa Allah ya narke a cikin halittu su ne waɗannan da ake cewa yan hakika yanzu allazina yaj'aluna rabba halan fil makhluqat masu cewa Allah ya shiga cikin halittu mahdudan bi hududiha Allah yana katange da iyakokin halittu cikin jukkunan halittu mutakalliman bi hurufiha cewa Allah yana magana da bakunan halittu hatta ya ji alunahu huwal mutakallimu ala alisnati har mutum ya dinga magana yana cewa Allah ne yake magana a bakin shi yadda fastoci suke tun fastoci ne suke yin wannan har an zo malamai ma suna yi shehunnai musulmai yan bori kowa sai ce Allah ne yake magana akan shi a ta bakin shi har da yan siyasa ma kowa ma sai ce Allah ne yake magana a bakin shi duk abin da ya ga dama na ka tobara ya fada sai ce Allah ne ya fada kama zakara zalika abul qasim fi awwalir risala kamar da abul qasim al-qushayri dinnan ya ambaci bayani akan irin wannan taɓargaza da 'yan ɗariƙa suke yi a farkon muƙaddimar risala lamma zakara ma a hadasahu fasidus sufiya da ya zo a farkon littafin ya ambaci abin da maɓarnatan 'yan ɗariƙa suka kawo don ya yi littafin ne ya ce na ga ɗariƙa ta lalace sufanci an ɓata shi an kawo ɓarna iri daban-daban tun ba yau ba wannan tun shekaru wajen dubu ɗaya baya shi ne na ce bari in zo in yi littafi na faɗi asalin tafarkin magabatanmu na sufaye na gaskiya in kuma tona asirin waɗannan mabarnata in bayyana mutane cewa abin da waɗannan mabarnata suke a kai ba shi ne abin da salafawan sufaye suke a kai ba to daga cikin maganar da ya faɗa gata ya ce zalal wara'u taka tsantsan alwara bin tafarkin shari'a ya gushe game da 'yan ɗariƙa wannan magana ka dinga kawai kwatanta ta da yanzu contemporary ka dauka kawai kamar yanzu yake yin ta yace watwiya bisatuhu tabarmar da ake zama ma ayi aiki na mutunci ayi wara'u ayi takalan dan to an nada tabarman ba washtadda tamau kwadai ya tsananta su faye sun zama mugayen makwadaita ba abinda suke so illa su tara dukiya su tara kyawawan motoci da gidaje da mata su fi kowa arziki duk abin da sai gani a gun muridi sun kwace shi na san muridin da yake bani labari wannan ni da shi ne ba wai isnadi ne mai tsawo ba cewa handset mai kyau bai iya siya ya je gaban malamin shi da ita idan malamin ya ga handset din mai kyau zai ce ina son wannan handset din da ka sai dai a cire sim card din a bashi na rantsi da Allah muridi ne yake faɗa wannan akwai muridan da suke da suke ɓoye bayani akan arzikinsu noma idan sun yi ko kiwo ko kasuwanci ba za su taɓa bari shehin sai ji labarin mai suka samu saboda dole sai ya kwace da yawa ba wai zai an shi humusi ne yan shi'a suke ba ba karɓa zai yi gaba ɗaya har yanzu ɗin da muke magana ko wani babban shehi a ƙasar nan wanda attajiri ne na ƙwarai amma nan yake zuwa ƙauyukan su ba sai a haɗa mashi zakka ta fi mota biyar ta masara trailer biyar sai a hada mashi ta masara duk shekara zakkai shi ce kuma waɗannan talakawan da suke bada zakaran duk iya ci da su saboda tsabar zalunci shine washtar da tsamo bayan kowa su je su anshi na gwamnati na gwamnati ne wanda ta bayar a ba malamai za su karba wanda gwamnati ta bayar a raba wa mabiya za su karba shi ma duka su haɗe ba su ba mabiyan ba sai ga muridi malam wuyan shi yayin da ka san wuyan cocila siriri haka ya yunwa ta huda shi an bar shi kawai sai dai zikiri sai dai an haukata shi shi kuma shehin zaka ganshi ya sha kaya ga mota ga kudi ga alfarma duk kasar da ya ga dama can yake zuwa ya je asibiti ƴaƴan shi suna Misira wasu suna Malaysia wasu suna Turkiya wasu suna Cyprus duk suna karanta karatun boko su kuma ƴan muridai suna nan suna almajiranci a ƙauyuka da birane an kai su Gusau an kai su Kano an kai su Zaria almajiranci shi kuma ƴaƴan shi suna ina suna ƙasa waje suna karatu kaga wacce da ɓamau dakan yan shi suka dawo injiniyoyi ne da lauyoyi da likitoci da masana harkokin kasuwanci da kere-kere daka suna da suna da gurbi a ƙasa zai amfani da influence ɗinsa a samu musu ayyuka manya a shigar da su wurare masu masu gwaɗi NNPC da CBN da aikin soja ko mun gane ƴaƴan muridefa sai su tike almajiranci da gardantaka wanda ya ci gaba ne shikenan da ya gudu daga gardi sai ya zama dan express ko mai tuka keke nafe ko ya koyi gyaran handset wani ya kama dako a PZ wanda Allah ya dauka kashi shikenan sai a je zama mai kudi wata rana kwaya daya a cikin dubu sauran kuma duk su lalace amma shi ba za ka taba ganin dan shi kwaya daya a cikin wannan harkar ba amma mutane kaman kaman kaman an kaman inda ka san kamu ne a cikin kwakwalwarsu ba kwakwalwa ba kaman ruwan ruwan abin nan ne ruwan abin nan ruwan koko ne aka dura a cikin a cikin organ din su na kwakwalwa ba sa gane wannan wa qawiya ribatu kashikan kwadayi sun yi karfi zaka zaka ga shehi yana yi ma karuwa addu'a ta samu customer dan ta bashi kuɗi yana yi wa kafiri kai wasu har yan fashi suke ba sa'a barayi dan sauran mutane ko masu sana'o'in yau da kullun wannan hadith bila haraj zai zo ma kai shi da kanshi ma zai zo yana maka promotion yana kawo talla cewa za a maka zo za a maka addu'a ka zo wannan motar da kake hawa akwai matsala akan ta an nuna mishi wani abu ka zo za a maka wata addu'a amma an zaka zo ka taho da kaji guda bakwai ka taho da naira ɗari bakwai ka taho da atamfa guda bakwai duk za a dinga sa wani bakwai bakwai don a baka tsoro duk wannan hanyoyi ne na kwaɗayi warta hala anil qulubi hurmatu shari'a ganin mutuncin shari'ar Allah ya yi bankwana ya yi ƙaura daga barin zukatan mutane daga ɗan ɗariƙa yana sakin baki akan shari'ar Allah cewa shi yana yin salati kullum guda dubu da haka salati dubu sau ɗari uku da sittin sau goma sha bakwai shekarar shi sha bakwai bane yana wazifa misali sai ka ji ya ce yana da lada guda biliyan kaza da haka shi ladan shi ya fi ma na shiga aljanna ya ma daina yin komai kawai yana jira ne a bashi canji haka suke wannan lissafin ba lissafin dokin rano wannan yana daga cikin rashin ganin hurma ta shari'a sai ka ji mutum yana cewa inda annabin ma zai dawo sai ya bi shehinsu ai su ina ruwansu ma da sallah ranar alkiyama ma ko ɗan ɗari ƙabe sun shiga aljanna za a jawo shi da ƙarfin tsaya sai an kai shi duk wannan rashin ganin hurma ne na shari'a ina jin kowa a cikin ya taɓa jin irin wannan katobarar wa addu qillatal mubala bid-dini suka ɗauki wulakanta addini da rashin ganin daraja addini a wusaka zari'atin suka ɗauke shi a matsayin igiya ko kuma hanya mafi ƙarfi da suke shiga ba su da hanyar da suka shiga fiye da wulakanta shari'a rashin kula da sallah rashin kula da ibadoji da mutunci faɗawa abubuwa na sako da shirka da barna faɗan maganganu na banza akan addini don misali ba za ka taɓa ganin in ana taron ɗariƙa ana maukibi wanda za a fara shi wani lokaci tun safe kamar karfe goma sai bayan la'asar kai sai bayan isha ma wani ake watsewa ba za a yi sallah a zahar da la'asar a ce bari a yi tsaya a yi sallah ko ma a ce tunda akwai uzuri bari a haɗa ba wanda yake wannan tunanin ba za a yi azahar ba ba za a yi la'asar ba ba za a yi magariba ba za a yi sha'i ba wannan harka ita za a kai haka in za a kwana ana abin nan ana ana maulidi ko ana wani taro na ɗariƙa to babu wanda yake tunanin agun taron nan bari abu wani abu wanda shari'a ta tsara za dai kayan maye a wurin za a shashi alaka tsakanin maza da mata babu shamaki sayyida da sayyidi ko muridi da muridiya babu wani shamaki za a yi abubuwa na barna wani lokaci har ya kai ga fasadin zina sannan za a za a kai haggari ya waye ba tare da an ce bari a tsaya a kira sallah alfijir na farko ya keto a kira sallah alfijir na biyu ya keto a tsaya a yi sallah asuba a wajen ba wanda kaga idan musulmi ne na kwarai ba za su taɓa yin haka din da musulmi suke na kwarai ba su da abin da yake sallah muhimmanci sawa'un a zaman gida ne ko a tafiya a halin zaman lafiya ne ko a yaki a rashin lafiya ne ko a cikin koshin lafiya a talauci ne ko a arziki ko a ina ne musulmi ba su wasa da sallah hatta a cikin yaki ko to amma zaka ga su ba su dauki sallah da wani muhimmanci ba haka nan azumi ba su dauke shi da muhimmanci ba zaka iya ganin shehi ya zo rana a tsaka yana cin waina da ramadana ba wani abu bane a wurin shi ba sa ma wanda ma suke azumin ba sa yi tare da mutane sanda su ga dama suke wa rafadu tamyiz bainal halal wal haram suka yi watsi da bambance tsakanin halas da haram da haka suna shan giya suna mu'amala da matan da ba nasu ba irin mu'amalar da bata dace ba suna cin dukiyar haram suna ganin ta a matsayin halas suna faɗan magana da suka ga dama da sauransu wadanu bi tarki ihtiram suna yin addini da barin duk wani abu na haramci ba sa barin shi a matsayin haram sai sun halasta wa kansu shi wa tarihi wa tarihi ihtisham da yin watsi da mutunci al ihtisham shine modesty mutunci kaga mutum da tayi da hotuna rike da cross da alqur'ani a lokaci guda wai ai duka addini ɗaya ne kaga mutum yana yawo kamar sabon mahaukaci bai san mutuncin kanshi ba yana tsalle yana ihu yana kiran suna Allah wai shi zakiri ne kaga wannan babu mutunci a ciki wastakhaffu bi adabil ibadati suka yi sagegeduwa suka yi sawarwari da duk al'adu da ɗabi'un da ladduban ibada kowace ibada an san ladabin ta ladabin sallah natsuwa in ka je ka ga yadda dariƙa suke sallah masallacin su sai ka ji tsoro in ka ce za ka bi su kafin ka gama alula an gama azhar kaga babu bin ladubban ibada sallah ta khushu'i da sauransu haka ko aikin haji aka je zaka ga su suka fi kowa wauta da jahilcin sani da ake aikin haji abin da ya dame su kawai ya za su yagi kyallan ka'aba ya za su shafa su goga rigar su a jiki ya za a yi su yi kaza abin da ya dame su kenan ba asalin ibada ba idan mina aka je abin da ya dame su shine irin waɗannan tsance-tsancen da za su yi tsibbiru su ko yin kashi akan jabalin rahama da waye da waye abinda kawai zaka ga suna yi kenan amma asalin ibadar da tsayuwa da talati da hailala da asajju wal hajju din da aka fara aikin hajji zaka ga ba shi ne damuwar su ba saboda ba su san dubban ibada ba wastahanu bisawmi was salati to kaji ma ya faɗa da kanshi ba suka yi sakaci da sallah suka yi sakaci da azumi ba sa raya masallatai da salloli na farilla ballantana kuma sauran salloli a nan ƙasar tamu 'yan ɗariƙa akwai sallolin ma da suke gaba da su tahajjudi 'yan ɗariƙa sun ce ba addini ba ne saboda tsabar jin haushin cewa kawai 'yan izala ne suke yin ta sun sani cewa addini ne amma sun kyamace ta to haka sallolin farilla ma kalla ka gani yanzu sallar azhar sai an manta an gama yin ta gabaki ɗaya sanin ɗariƙa suke fara yi wasu sai bi da rabi babu wani dalili ba kawai wai don saba wa ahlus sunna wannan ya daga cikin wasa da sallah sannan daga cikin wasa da azumi da suke yi shine ba za ma su dauka baran da kowa ke dauka sannan kuma wani ba ma yayi gaba da har manyan su har shehunan sai ce shi yayi wusuli ya riga ya kai matuƙa ba zai wa Allah azumi ba har ya faɗi bakan magana ma ya ce in dai zai wa Allah azumi to sai dai Allah ma zai mishi azumi shi ma da zaka ji wannan magana a bakunan su warakadu ila maidanil gafalat suka tafi a guje suka shiga cikin fagen gafala suka gafala warakanu ila tiba'il shahawat suka karkata zuwa ga biyewa sha'awa sha'awan zuciya sha'awa ta zuciya da ta sha'awa ta addini murewa ne shine damuwa za ka zaga duk inda suke harka za ka tarar da mata ababen shaye-shaye da ciye-ciye kaɗe-kaɗe to wannan kuma kaga su ne dama da su ake more rayuwa a bisa mutanen duniya a ce a harka an cika mata a waje ‘yan mata su zo na islamiyya islamiyya islamiyya suna rawa shehunai suna zaune suna kallon su suna kada gaba da bayansu in dare dare a kawo ababen sha iri daban-daban hadda na maye fa hadda giya sai a kawo a sha sannan kiɗa kuma dama wannan babu matsala amma ce ganga Allah ce za a yi kiɗa za a yi rawa kuma da suna addini kaga duk wannan biye ma sha'awa ce wa qillatul mubalat bi ta'atil mahzurat da kuma karancin yin taka tsantsan wajen aukawa abin da yake haramu ba su damu da aukawa abin da yake haram ba sai su ce ai suna da istighfarin da zai zai goge wannan abu hasali ma akwai istighfarin da za a ba mutum a ce idan yana yin wannan istighfarin to fa dole sai ya dinga yin sako saboda istighfarin yana da bala'in karfi karfin shi kuma yana bukatan zai dinga feeding akan wani abu ne idan babu abin da zai fidin a kai to zai fidin a kan ladanka eh kamar irin maganin kwari ne da za a saka a gona ko idan ya zama babu karfin shi yawa sai ya kashe hadda shuka ko ba zai tsaya akan ciyawa da ake so ya kashe ba to to haka wai suke cewa an baka wannan zikirin idan kana yin shi dan in kai guda goma to kai kokari kai sabo daya saboda ya samu abin da zai ci in ba haka ba akwai matsala sai ya cinye maka ladanka kaga duk wannan wani abin nan ne kofa ce ta shedan da yake rudar da mutane kuma sai ga mutum ya yadda yana yin haka naka yana yin wannan salati kuma sai ya nemi saban da zai dinga yi yana da wurdin salati yana da wurdin sabo Allah ya tsare mu walirtifa walittifaqi bima ya'khudunahu min as-suqa wan niswan da kuma wato yin a a yin mezanci ne kankamo rike abin da suka ansa na kuɗaɗe da suke karɓa da baiko da sadaka da kuɗin addu'a da wanda za su sama mina suka daga ya ayyuhan nasu ne asuka talakawa duk wanda ba sultan ba shi ake ce ma asuka saboda sarki na jan su da ya ga dama ya ce ayi kaza ayi a bar kaza a bari shine gashi nan kamar fadan Allah da yake cewa ka annama yusaquna ila al-maut ko ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzurun to as-suqa da damma sune ya ayyuhan nasu ya ku bayi zama su ake cuta su za a tara dubban ɗaruruwa a gaya musu ƙarya da gaskiya a ce musu gashehi nan a cikin fitilla ta kan titi su dinga hawa suna kamawa in ba jahili sakare ba za a wannan rainin wayan to irin waɗannan mutanen su ne suke ba da kuɗi wanne suwa da mata inda kaga mata dama su ne su aka fi kowa saurin halakawa din da malami yake da zaƙin baki da gare ya tara mata duk abin da ya ga musu kuma za su yarda kuma duk abin da za a yi da mata ko na addini ne ana ɗan saka shirita ko yaya za ka ga sun fi son shi ko da raha ne da ɗan sakin baki haka malamin ya ɗan iya raha ya ɗan iya zolaya za ka gasto za su taru to ba na kuma inda za a ce za a ba su aikin yi a ce to ku waɗannan ku ne gurub kaza wannan su ne ku sa hijabi iri kaza waɗannan su sa ɗan kwali iri kaza to ku za ku mana rawa iri kaza ku za ku mana drama ke kuma ke ce zabiya ki ba su waka su karɓa ba mata duk suna son wannan ba sun addini ya zama biki kenan ko sai ka ga sun taru da haka ba gari da ake rauna maulidin za ga mata da yawa zawarawa da 'yan mata da talakawa da masu kuɗi da kyawawa da munana da manya da ƙanana kowa ta fito ita ma tana so ta musharaka wannan wata a ce sunanta ta annabi wata ta manzo wata girgiza musu dan manzo iri daban-daban ga suna to zaka ga mata suna taruwa a wannan wurin to idan suka taru da abin da aka ce su bayar na sadaka za su bayar za su bada sadaka za su bada karfin jikinsu wajen gudanarwa wasu kuma har su bada jikinsu wajen jiyar da mazajen daɗi fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ashabi sultan da kuma abinda suke ansa a gun sarakuna duk wani idan suka karba za su kankame shi ya zama dukiyar su sai ga shehi ne baya sana'a baya kasuwanci baya noma baya aikin gwamnati amma kuma sai ga shi babban attajiri yana da kuɗaɗe yana da jari yana da account mai girma a banki yana inda aka daga tallan wani gida ko fili zai siye amma kuma ba san sana'a shi ba shi ba dan kasuwa ba shi ba manomi ba shi ba dan yankan kai ba shi ba babban dan siyasa ba amma kuma mai kuɗi ana sai inda yake samun kuɗin shi to kuɗin mutane da yake karbewa cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza in ya karba duka ba za a yi komai ba ko ya ce za a tara kuɗi za a gina masallacin an tara ba za a gina masallacin sai kuma a je a samo wani alhaji ko wani dan siyasa a ce shi ya zo gina masallacin bayan mutane sun hada kuɗin gina masallacin shi alhajin shi zai zo ya gina alhajin ma idan ya bada kuɗin a gina ba za a gina ba sai dai ya gina da kanshi duk wannan fa magana wani babban dan dariƙa ne jama'a malam ya ci gaba da cewa thumma lam yardau bima ta'aqawhu min su'i hadhihi al-af'al sannan kuma ba su yadda ba su gamsu da duk wannan mugun aikin da suke yin ba duk wannan mugun aikin da suke bai ishe su ba hatta asharu ila a'lal haqa'iqi wal ahwal har sai da suka yi nuni zuwa ga mafi ɗaukakan abubuwa da yanayi fadda au annahum taharraru arriqil aglal suka yi da'awa cewa su sun yantu daga sasari na bauta daga da baibayin da bauta Allah ta sa musu sun sun yantu wa tahaqqaqu bi haqa'iqil wisal su sun kai matuƙa ta sanin haƙiƙanin abu na kaiwa da saduwa da Allah shine wusuli da suke cewa wa annahum qa'imuna bil haqq cewa su suna tsaye ne akan gaskiya tajri alaihim ahkamuhum su suna bin hukunce hukuncen hakika ne wa hum mahwun laysa lillahi alaihim fima yu'thirunahu su littafin su an riga an rufe shi an yi deleting file din su a cikin maganar aikin lada da aikin barna Allah ba shi da ta cewa bai da abin da zai yi a kansu ba zai iya tasiri a kansu ba bima ya usurunahu Allah bai da ta cewa akan abin da suke so su yi au ya zarunahu ko abin da suka bari abin da suka ga dama shi za su abin da suka ga dama shi za su bari Allah ya ce shi sallah ba su ga dama ba ko to sun bari kuma Allah bai isa ya ce komai ba Allah ya ce kada su ƙarya suna son yin ƙarya za su Allah ya ce kada su zina Allah ya ce kada su shagiya in suna so za su kuma Allah bai isa ya wani hukunci ba laysa lillahi alaihim fi ma yu'thirunahu aw yadharunahu atbun wala lawm Allah bai isa ya zarge su ko ya musu hukunci akan wani abu da suka yi ko suka bari ba wa annahum kuma suka ce wa kansu su dinnan kashifu kushifu bi asraril ahadiyya an yaye musu shamaki sun ga sirrorin ɗayantakan Allah waqtataf anhum bil kulliya kuma sun kwashi abin da suke so daga cikin wannan sirrorin da haka su ma suna da sirrin kun faye kunu suna da sirrin qaba'i suna da sirrin kashewa da rayawa suna da sirrin hukuntawa da haka ji suna faɗa irin wannan sirrori suke da su kala daban-daban ai an an cire musu shamakin ne sun gani kuma sun kwasa wazalat anhum ahkamuhul bashariyya da aka hukunce hukuncen dan adanci ya tashi daga kansu wa baqaw ba'da fana'ihim anhum bi anwari samadiya bayan sun yi fana'i sun bar cikin yan adam to sun tabbata a cikin haske na samadu sun zama su ma Allah ne wal qa'ilu anhum ghayruhum idan nataqu in suka yi magana sai su ce wanda ke maganan nan ba su bane wan na'ibu anhum siwahum fima tasarrafu idan suka yi wani abu sai su ce ba su suke yi ba bal surrifu su ce Allah ne yake yi sai su yi abu su ce ai ba su suka yi ba Allah ne yayi su faɗi magana su ce ba su suke faɗi ba Allah ne ya faɗa duk wannan maganan alƙushairi ne jama'a da ya faɗa a cikin muƙaddima ta irin halin da ƴan ɗariƙa suka samu kansu a ciki bayan da suka guje ma tafarkin gyaran zuciya irin na salaf suka kama tafarkin gyaran zuciya wanda yake bakon haure ga musulunci na irin hunud da kirista da farisa da makamantansu shine suka kai matuƙa shedan ya riya musu waɗannan munanan abubuwan suka aikata su wanda kuma har a yanzu da muke raye mutane ake cima yan ɗariƙun sufaye ba su gushe ba suna aikata irin waɗannan abubuwan Allah ubangiji ya tsare Allah ya shirye shi mu malam yace wa haula'i kafiruna fil muntasibina ila sufiya masu irin waɗannan mugayen halayen da aka bayyana anan yace suna da yawa a cikin masu danganta kansu ga ɗariƙun sufai wa ala mithli zalika qutila al-hallaj akan irin wannan katobaran ne aka shi hallaj kun tuna mun magana akan hallaju a baya har tarihin shi mun taba da irin katobaran da yake akai to irin waɗannan katobaran ita ya dinga ya dinga yace ma fil jubbati illa Allah babu komai a cikin wannan rigar tashi wai sai Allah yace shi in ya tashi in ya je coci da shi ake in ya je dir masallacin yahudu nan ma da shi ake in masallacin musulmai ma da shi ake ce duka addini guda ɗaya ne Allahu Allahu rabbun wa rabbu al-abdu rabbun wa rabbu abdun ya al'amri manil mukallif bawa shine ubangiji ubangiji shine bawa wai yana mamaki to zai dora wani shari'a kaga shine irin wannan abu da ka halaji da abin da ya ga dama yake kuma yana tsafi yana sihiri yana rufa ido abubuwa iri daban-daban sannan kuma shedan ya zo kamar da Allah yake faɗa cewa idan mutum ya zama batacce inna ahlal shayatin alal kafira ta uzzuhum azza muna muna muna muna gayyato shedanu su zo kan kafirai su ƙara ziga su iyakar zigawa sai ga yana yin abubuwa wanda suka saba wa ɗabi'a da al'ada dan ya rudi jahilai sai jahilai su ce ai da gaske ne yana yana kaza fa yana kaza yana kaza yana bada ƙasa ce kawai dai danka sai ya baka ya ce ka je kai magani duk cutar da kake fama da sai ka warke to aljanu ne suke zuga su aljanu suke sirranta musu wasu sirrori na barna ko su sha makanta idanun mutane ba za su ga wannan barna ba in kun tuna mun karanta nan a cikin tarihul islam na wani malami irin waɗannan batattun mai su dabari iri daban-daban duk suna yi har yanzu suna yi aljanu na ba su shaidanin aljanu suna ba su wato abin nan ƙarin bata sirrori da dabaru na ƙara rudar da mutane saboda su ko mutane a bisa ɗabi'an mutane suna da saurin imani da khawariqul adat abubuwan da suka saba wa sunan na rayuwa a ga yanzu yanzu nan malam gobe da nisa ko katta kwana da yayi kamar yankan wuka mutane suna jin tsoron irin wannan abu ko da ka zo a fara baka labarin abin da ka zo da shi a ce ai kai ne mutumin gari kaza mai suna kaza ka zo ne saboda bukata kaza dan siyasa mai zuwa neman fa'ida ko wani abin nan a gumboka da ya je gumboka ya ji boka ya ce ba taba ganin juna da bokan ba sai bokan ya faɗi sunan shi ya faɗi inda ya fito ya faɗi shekarunsa da inda ya aiki ya faɗa mishi suwaye abokan takarar shi ya faɗa mishi suwaye munafukai a cikin gidan shi ya faɗa mishi sunayen waɗanda suke delegate wanda ba sa son shi duk sai ya ji abin a kaman kaman kaman dan siyasan nan wato kaman bokan nan ya tare da shi a kullum to sai ga ya yi larab duk abin da bukan ya faɗa mashi kamar annabi ne ya faɗa wa abu huraira babu wani musu to shedanin aljanu ne ke zuwa su saranta musu duk wannan saboda su kuma suna musu bauta za su mu'amala da shedan aljanu su musu duk abin da suke su suke hana sallar juma'a su suke hana su yin wankan janaba su ke sa su dinga yin su dinga bin maza ko su hana su karatun alqur'ani ko su ce musu dinga karanta shi da baibai ko su hana su biyayya iyaye dole dai sai an saka kana yin wani abu wanda yake alkaba'i ne to idan kana yin wannan shi kuma shaidanin sai ya ji daɗi cewa yanzu ka dace da shi wajen yi ma Allah kangara ko to sai maka da hidimar da kake so to daga cikin hidimomin da suke musu shine suna zuwa su jiyo musu labaran masu zuwa wurin su kafin su zo kuma su su ga musu cewa wani zai zo ko kuma da zaran wanan ya zo sai aljanin ya halarto ya bashi wannan sarurin kai kuma da kaje tunda ba imani ke gare ka ba batacce ne dama kai ma shikenan sai ka ji duk ka yarda da wannan ka ki yarda da abin da Allah ya faɗa wanda ya halice ka amma kana yarda da abin da wani zindiki yake faɗi shikenan sai ka halaka su halakar da kai kuma su baka mugayen wato ayyuka da zaka je kai kisa batanci zubar da jini bin nan cin mushe abubuwa iri daban-daban duk bokaye suke sa sai bokaye saka ɗan siyasa ya kwana a tumburfa ana bulala mishi jini ai ta yanka wasu dabbobi wasu ma dan adam za a yanka sai an tara jini bokiti guda sai a sa dan siyasa ya yi tumbur a dinga bulala mai jini da kasan ana ruwan sama akan shi kuma ce tsaya haka sai ya bushe kamar yana train din soja sai ya bushe jinin ya bushe gaba daya a ce to daga nan za a dinga jin tsoron shi ko kuma daga nan duk abin da yake so sai ya samu haka fa suke musu irin wannan mugun ta'annati din nan to duk wannan abin suna yin shi ne ta hanyar wato gwama ayyukansu da shaidanin aljanu hallaji wancan wanda ɗan ɗariƙa suna kallon shi a matsayin wani wali wani babban shehi a bisa irin wannan aka yanka shi mun ji a baya Allah ya tsare mu to kuma har yanzu akwai irin waɗannan shedanin malaman jama'a shedanin shehunan na akwai su birjik a cikin kasashen mu na Najeriya da Niger da Senegal da makamantansu irin wannan abin suke dama su ba sa makarantar da ilimi ko irin tafsirin da ake na azumi ba zaka ji irin wannan shehunan ba sa yin shi suna nan ne a zaune kawai suna yin barna suke yi mata asiri na mallake miji mallake uwan miji mallaka kishiya suke mai yan kasuwa asiri na tsiya na tsiya ta abokan kasuwancin su yan kasuwa da suke jifan junan su da da aka ga kawai mutum ya tsiya ce dare daya a ce ai a makara aka mishi aljanu za su sace kuɗin shi ko su kawo mishi gobara a rumfar kasuwar shi kaga ya sururuce kuma abokan kasuwancin shi ne suka mishi wasu ma hala yaran shi ne a kasuwa da irin wannan shadanin masu shehuntaka su suke shi su suke yi ma 'yan siyasa na riƙe mulki da zalunci da danniya da sauransu to kuma su suke ma duk wani mai neman abin nan mai neman duniya za su iya mishi hatta barayi da 'yan fashi da masu kama mutane suna zuwa gun irin wannan malaman suna ba su sa'a kaga tun suna yi ma 'yan kasuwa suna yi ma mata suna yi ma 'yan neman sarautar gargajiya suna yi ma 'yan kwallo da 'yan dambe har suka kai mu kuma suna yi ma barayi barawo zai je gun malami ya je ya zauna shi ma yadda kowa ke zama ya biya kuɗin da ake biya a bashi sa'a dan ya je cutar da mutane Allah ya tsare mu malam ya ce fashibli وأمثاله يريدون أن يميزوا بين الخلق والخ... بين المخلوق والخالق لنفي مذهب الاتحاد والحلول كما نقل عن الجنيد إفراد الكدني عن الحدث يتي الشبلي أنن وأمثاله دشيد إرئرنسا يريدون أبند سكيسو أن يميزوا ستنتنشي بين المخلوق tsakanin ababen halitta bayi kenan wal khaliq da Allah mahalicci li nafi mazhab al-ittihad saboda kore wancan mazhaba ta cewa Allah da bayi ɗaya ne wal hulul da mazhaba cewa bayi da Allah sun shige jikin juna kama nuqila anil junayd kamar da aka cirato daga junaidu yana cewa ifradul qidami anil hadath tantance alƙidam Allah wanda yake shi suke ce ma alƙidam ɗin ko alƙadim anil hadas daga halittu fararru kama ƙala abu ɗalibin ilmakki sahibu ƙautil ƙulub ƙutil ƙulub kamar yadda malam abu ɗalibin ilmakki abu ɗalib shine muhammad ibn ali ibn atiyya wanda yake malami ne daga cikin malaman sufaye mutumin ƙasar makka sunan shi kenan Muhammad ibn Ali ibn Atiya Abu Talib al-Makki dan sufiya ne dan dariƙa ne wanda ya taso kuma ya shahara a ƙasar Makka littafin shi mai suna Qutul Qulub abincin zukata abincin zukata littafi ne sananne bugagge akwai shi a kusan kasoni da ko'ina al-Imam al-Khatib al-Baghdadi yayi tarjamar sa yake cewa zukira ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات cewa a cikin littafin shi na mai suna qutil qulub ya ambaci abubuwa masu tada tsigar jiki marasa daɗi game da sifofin Allah dan dan dariƙa ne babba ya rasu shekara ta 382 bayan rasuwar manzon Allah sallallahu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-imamu az-zahabi ya masa tarjuma a cikin mizanul itidal haka alhafiz ibn hajarin a cikin lisanul mizan haka ibn khillikan a cikin wafayatul a'yan haka kuma a cikin littafin tarihu bagdad na al-imam al-hafiz al-khatib al-baghdadi rahmatullahi alaihim ajma'in to wannan malamin ko wannan shehin a cikin littafin sa mai suna qutul qulub sai ya ce laysa fi makhluqatihi shay'un min zatihi wala fi zatihi shay'un min makhluqati babu wani abu daga cikin halittun Allah wanda yake sashe ne ga zatin Allah kamar yadda babu wani abu a tare da halittu wanda yake sashe ne ga ga Allah wato Allah daban halittu daban babu wani bangaren halittu da ke jikin Allah kamar da babu wani bangaren Allah da ke jikin halittu kaga wannan shi ya kai matuka wajen tantance imtiyaz rabe tsakanin Allah mahalicci da bayinsa ba tare da an haɗe su wuri guda ɗaya ko an yi da'awar cewa suna shiga jikin juna ko sun zama abu ɗaya ba fa zakara kaga sai ya ambaci cewa annahu ma'arufun qabla al-hududi wal huruf ya ambaci cewa Allah sananne ne an san shi tun kafin a yi iyakoki tun kafin a yi magana a yi harufa waɗanda ake magana da su wahiya ma urifa min hududil makhluqina wa hurufihim waɗannan haddoji da harufa su ne abin da aka sani na haddojin halittu da kuma haddo da kuma magana halittu duk sanda suka ce haddi kamar da muka ambata suna nufin iyaka iyaka amma ita ce sama da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa sannan iyaka kuma khasa ta kowane halitta shine iyakar halitta jikin mutum shine iyakarsa to sai kuma huruf suna nufin wato magana wacce ake yin ta ta hanyar sauti sauti da ke bada harafi to an hada harafi da harafi da harafi su kuma su bada kalmomi ko kalmomin nan su kuma su bada jumloli jumloli su bada ma'ana da kaga asalin magana daga harufa ne to shine duk sanda kaji sun ce harufa su suke nufi waɗannan harufan su ake furtawa kuma in za a yi rubutu wanda yake wakilin maganar baka su ake zanawa to da haka zaka ga inda dika suna ta'abiri da wannan huruf duk sanda suka ce haka suna nufin kawai magana to kafin a yi iyakoki da kafin a yi magana an san Allah wai za kana ma'rufan qabla zalika lam yakun mahdudan bi hududihim wala mutakalliman bi kalami idan ya zama Allah subhanahu wata'ala ya kasance sananne ne sarki ne mahalicci wanda yake sananne samamme tun kafin ai iyakoki kuma tun kafin bayi a halicce su su magana to ya zama kenan Allah bai zama iyakantacce da iyakar bayi ba wannan iyakar ta halitta gabas da yamma kudu da arewa a iyaka amma kenan da iyakar halittu khasa ta jikin kowace halitta to Allah baya cikin wannan iyakokin Allah baya cikin jikin kowace halitta Allah baya cikin waɗannan iyakokin guda shida sannan wala mutakalliman bi kalamihim kuma Allah baya magana da irin magana halittu irin magana da halittu suke ba irin magana Allah bace ina fata mu fahimci wannan wannan shine alwajhu sani fuska ta biyu ta mai da martani ga waccan magana wadda in mun tuna abin da ya ce a kanta shine cewa wannan magana ta su dunkulalliya ce amma in ana so a fassara ta sai a ɗauko wata magana irin ta da suka saba yi fassararriya sai a ɗauki wannan sai a gwada ta da ita ce to ita ma fassararriya fassarar ta a fassara irin waccan fassara wannan shine abin da ibn timiya ya faɗa game da wannan fuska ta biyu wajen mai da martani ga waccan magana ta abul qasim al-kushairi wanda ya hakaito ta daga Abu Abdurrahman Sulami akan cewa Allah subhanahu wataala ya an san shi tun kafin ayi haddoji an san shi tun kafin ayi harufa gaji fa irin zantukan da Ibn Taymiyyah din yake dama ya ce wannan magana akwai mai da martani akan ta ta fuskoki ya mana fuska ta farko cewa a tsaya ma tukunna a fahimci maganar fuska ta biyu kuma ya faɗa mana ma'anar da magana ta ya ɗauka cewa ma'anar maganar duk da bata fito fili ba to za a bata ma'ana ne irin abin da aka san suna faɗa irin maganganun su to a cikin ne mana wannan dogon sharhin da kuma ɗauko mana wani zance a can baya a cikin dai shi littafin kushere din wanda asali me yasa bai kawo wannan zancen ba dan bayi da ta cewa akan shi duka zancen gaskiya ne dan yana kawo maganganun da yake tattaunawa akan su ne waɗanda akwai ko dai ba daidai bane kamar da an bata mana ko kuma ba haka ya kamata a faɗe su ba ko ba hujja bane su ko da haka ya kamata a faɗe su amma wannan magana da ya ɗauko mana wadda kushiri faɗa a cikin mukaddima game da yadda sufanci ya lalace to ibn taymiya yanzu yayi hujja da ita ne akan cewa sufaye suna yin waɗannan katobara da haka ita ba raddin ta yake ba yana kafa hujja da ita ne ina fata mun gane da haka ya kawo mana ita kuma yi mana kwatance akan cewa mafi yawan sufaye suna da irin wannan aƙida hasali ma akan irin ta ne aka kashe shi hallaju kuma mun ji shi shibli din nan da aka kashe hallaj ya yi korafin cewa hallaju ya yi wauta ne wannan abin su ma duka sun yarda da shi amma ba a zuwa a furta a cikin jahilai shi kuma sai ya dinga furtawa yana ta faɗa yana ta faɗa har aka ji labari malamai na Allah suka ba da fatawa cewa wannan malami batacce ne kuma abin da ya fi dacewa kawai shine a kashe shi don ya zama fitina a cikin al'umma kuma aka kama shi aka kashe shi din Allah ya ubangiji ya samu dace to sai mu ji malam yace alwajhu thalith fuska ta uku da za a mai da martani ga wannan zance yace anna usul atiqadi a immati tariq ila Allah la yu'khadhu mimma yuhka an mithli shibli cewa ma kuma ya kamata ka sani ya kai mai karatu aqidar limaman dariku limaman sufaye to ba za a karɓe ta daga maganar da shibili ya faɗa ba shibili ba hujja bane game da bayani akan meye aqidar sufaye walau kanat hikayatu sadiqata koda kuwa a ce labarin da aka bayar ya tabbata gaskiya ne lima urifa min hali shibli saboda abinda muka ji a baya na halin da ya samu kanshi a ciki cewa sai da ya samu tabin hankali ko wa annahu kana yaglabu alaihi alwajdu ya kasance tunani da wusuli da da ainihin wato maye yana galabaita hankalinsa hatta ya zula aqalu hankalin shi ya gushe wa tuhlaqa lihatuhu har a mai aski a aske mishi gemunsa wa yadhhabu bihi ila almaristan har aje a kai shi sakatiri almaristan shine asibiti mun karanta wannan kalma bayan za ku yi tunawa cewa asalinta daga farisa ne waɗannan farisawa suna daga cikin da suka zo da musulmai a wancan lokacin fasahar yin gidajen jinya da ba da magani kamar da kake ganin asibiti yanzu a zamanance inda za a je akwai likita akwai sauran ma'aikatan asibiti masu gwaje-gwaje da masu rubuce-rubuce da masu ba da magani waɗanda marasa lafiya za su je don neman shawarwari da magunguna kuma akwai inda ake aje marasa lafiyan idan ana ganin cewa akwai buƙatar su zauna asibiti in-house patient da ake cewa ko to waɗannan irin asibitoci da muke da su a yanzu tun wancan zamanin akwai su gwamnatoci suna gina su kuma har zaka iya cewa teaching hospitals ne saboda su ƙwararrun hukama ake ce musu a lokacin su a ɗin suna da ɗalibai masu koyo a wurinsu yadda ka san tela ko mai abin nan mai sana'ar walda ko bakanike yana da ɗaliban shi apprentice ko suna biye da shi suna ganin abin da yake da kuma wannan na zamani da za a ce likita babba consultant ko professor yana da ɗalibai kala daban-daban akwai medical students akwai medical wane ne ga sanan da yan NYSC ne da yan duk training kala daban-daban da kowa gwargwadon matakinsa suna bin shi suna koyon wannan aikin to kuma a asibitin sai zama kamar yadda muke ganin shi a yanzu akwai sashe-sashe kowace cuta a mata sashen ta daban to akwai sashe na marasa hankali tababbu motsatsu inda ake daura kamar ka ce turu kenan za a ce da hausa ko gidan mahaukata a najeriya ne kawai kibar mahaukata suna yawo a titi duk duniya ba a yin haka ya kamata ko da gwamnati ba ta killace mahaukata duk wanda yake da mahaukaci na shi to ya killace shi amma kaga sakin su kawai yake sai ta yawo a gari wani ma hayyar da ke wani wata rana akwai mahaukata akwai mahaukacin da aka taba kama shi da kokarin tsare yara yana so ya musu fyaɗe yan yara ƙanana yan makaranta kuma ana ganin mahaukaci ne kaga irin wannan bala'i ne bai kamata a ce yana faruwa a cikin a cikin al'umma ba Allah shi kyauta sai akan kai shi wannan gidan mahaukata a je a kulle shi a ɗaure shi a mai aski a dinga ba shi allurai da magunguna da bulalai ana mishi tofi wa yasqutu anhu tamyiz bain al-haqq wal batil hayya wai gari ba baya gane me gaskiya me ba gaskiya ba ya zama kawai mahaukaci da kasani fafur to kaga wanda yake mahaukaci fafur bai zama hujja akan fahimtar aƙidar wasu al'umma gaba ɗaya in fact shi kanshi bai zama hujja ga kanshi domin alƙalami ya faɗa kan shi ina fata mun gane wannan alƙalami ya faɗa kan mahaukaci to don yin shi za a ce maganganun da mutumin da yana yin hauka on and off shi zai zama hujja game da fahimtar maganan shehunai ko sufaye wa man kana bi hadhihi alhala lam yajuz an yuj'ala kalamuhu wahdahu aslan wanda yake wannan shine yanayin shi tun asali bai halarta a sanya zancen shi ya zama madogara ba yufarraqu bihi baina a'immatil huda wad dalal wanda za a ce wannan zancen da shi za a bambance su waye limaman shari'a waye kuma limaman bata was sunnati wal bid'a a tantance meye sunna meye bid'a wal haqqi wal batil a tantance gaskiya da ƙarya lakin yuqbalu min kalamihi ma wafaqa fihi a'immatal mashayikh amma dai ana iya ansan zancen shi wanda ya dace da limaman tafarkinsa amma bai iya magana akan wasu can daban wa huwa ma dalla alaihi alkitabu was sunna kuma maganar da limaman asalin nashi suke yi shine abin da ya dace da alkur'ani da sunna asali akai suke za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik